إلى الإله alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wanda ya isa ya zo da irin abin da ya zo da shi ba wanda ya zo da irin abin da ya zo da shi فتاب كل مريد sai dukkan wanda Allah ya sa masa kokonto ya ringa jayayya a cikin wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya ringa kokonton gaskiya ko ba gaskiya gashi ko ya kasa zuwa da kamar haka din أو يبقى قلب ساء yanzu ciyayi a shara za ta saura idan gudun ruwa mai yawa ya zo ruwa gudunsa mai yawa ya zo shara sai ya tafi da ita ba hakukuwa ina za su kai a cikin gudun ruwa a, tare da ruwa ya zo kansu ai tafiya zai da su to haka ma duk wata ƙarya idan gaskiya ta zo sai ta tafi da ita sai a ga ta kau da ita bal na kazu bil haqqi al batil fa yadma buhu fa izahu wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa وهو يدعو إلى الإله alhali manzo Allah yana kiran bayi zuwa gidi ko yaushe karyata wannan da Qurayshawa mutanen Makka amma bai safa-safa ba bai bar kira zuwa ga Allah ba kuma haka ake nema duk wanda ya tsaya kadamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya bayyana gaskiya mutane sun ki karba kai ya ce baraya ya ci gaba da bayyana gaskiyar ya yanki hanzarin mutane ya fita haƙƙinsu kuma ta yiwu a gab da katare samu ko ƙaƙa wani ya karɓi gaskiyar daga gare shi in ya suka wani karɓi gaskiya daga gare shi to ya ci riba ya ci riba kenan وإن شق عليه ko da a ce kufrum yayi ko da yake kafirce wanda suke da Allah wal zirawu da wulakanta da suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam shakkalai yana tsananta gare shi a duk da cewa dai irin yadda kafiran nan da yake kiransu suke kafircewa da Allah ya kuma yadda suke wulakanta shi suke wulakanta abin da ya zo da shi haka din yana damunsa shi yasa har ma yake sifanta cewa a to ko so kake ka tafi da kanka ne don sun ƙi yin imani la Allah ka bayu inna saka Allah ya kunu mu'minin fala Allah ka bayu inna saka la asirihim illa yu'minu bi hadha al-hadisi asafa ويدل الوراء yana shirya da halitta Allah ga Allah بالتوحيد تبقى cewa su zo su kadaita Allah su ce su faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah وهو الحجة الباقية shi ko kadaita Allah shine tafarki wadda take fara tetal faratas
فنعمة من الله لا نسهرته sababin rahama ne daga Allah saharatun dutse samma wadda take kurma la- min ibrahim wadda ita ce kin su karɓar imani kin su karɓar imani abu ne wanda za a kwatanta da dutse wadda take kurma fa wadda ba ta cin bugu amma kuma saboda rahama daga allah lanat sai zukatan nasu tai taushi wanda suke tsananin gaba da addini sai suka dawo kuma suka ba da kai irin su sayyidina umar wanda bayan da ba a yi da shi ba da farko ya ƙi ƙirzabu ya ya kan gaba yake wajen cutar wanda duk suka yi imani amma daga ƙarshe saboda rama Allah sai kuma gashi ya dawo ya bi eh, ya zo ya bi bayan an yi an yi an yi da kyar kuma sai ba a ƙarshe kuma ya zama shi ne kan gaba wajen kare addini shi ne ma yana musulunta ya ce ai ma an daina yin abu a ɓoye a fito fili a fito a bayyana waye isa waye isa ya ce ba za a bayyana din ba واستجاب له بنصر وفتح الحجراء والجبراء alhara'u ko mai kore kore ita ce sama wal gabrawo da mai kore kore ita ce kasa suka amsa gare shi bi nasarin da kawo taimako gare shi sama mala'iku suka sauko daga gare ta dan taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasa kuma ta buɗe kanta gare shi bi nasarin wa fatin da alhara'u wal gabra'u akwai lafu da nasharu murattabi nasarin din ya koma ga har- hara'u ta koma ga nasaru gabra'u kuma ya koma ga fatin bayan duk wannan ah, gaganiya da aka shayi bayan da an yi abin da aka yi kuma وأداء لأمره العرب الأرباب larabawa masu matuƙar fasaha suka yi biyayya ga labarinsa والجاهلية الجهراء wato da kuma waɗanda suke jahiliyai wanda suke bin a wani addini daban ko kuma ba masu da addini gaba ɗaya aljuhala wanda suke jahilai wata walan lil mustafa ayatul kubra
wato da ayoyi masu girma ta zo a jere ga manzan Allah abin zaɓi sallallahu alaihi wa sallama alaihim akan manzan ya kawo musu ayoyi manya ba kakkautawa wa nazaratu da shi'a yaƙe-yaƙe wadda take mai yawan ɓangarori in an ce garatu sha'awa'u ya da take mai ɓangarori da yawa ana yi a nan ana yi a can ana yi a can kamar nan an ce an kira mace sha'awa'u to ana nufin mace mai dangi wadda danginta na wajen uwa sun kai a faɗa danginta na wajen uba sun kai a faɗa kakanninta mata na wajen uba sun kai a faɗa kakannin na mata na wajen uwa kai a faɗa shi yasa ta ko ina ita yar manyan mutane ce to ita shine ma'anar sha'awa'u wata fara yaƙi kuma an ce ga harsun sha'awa to ana nufin mai yawan ɓangarori ba waje ɗaya kawai ake ba balle a ce dan a nan an nena ai an gama komai a'a ana yi ana ana yi a ta ana yi a ta ana yi a ta ana yi a ta nan an nena a nan ma to ai a can ta yi can waje dan waɗancan guraren tayo ana ci gaba da yi kai da ma tara ki tara wakacin duk da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta littafi daga wajen Allah littafin da Allah ne ya sauka shine Qur'ani taratu katilatu ma sai rindina wadda take ɗauke da tuta da tutoci kwarra ko kuma ɗauke da makamai iri daban-daban tabi wannan karantawar tasa wata fara mustahzi'ina a wato Allah subhanahu wa ta'ala ya isar wa manzansa sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka tsaye masa izgili an samu wasu cikin kafiran maka da suka tsananta wajen yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izgili amma Allah tabaraka wa ta'ala yi masa maganin su yanda yake faɗa a Qur'ani inna kafainaka almustahzi'in wa kan sa'a nabiyyan istihza'u min da yawa daman izgili kan dama annabi daga mutanensa a annabawa da yawa da suka gabata da manzanni da yawa da suka gabata sun gamu da izgili daga mutanensu irin annabi nuhu san da aka ce jirgi mutanensa in sun zo wajensa ba abin da suke sai izgili a an kuma koma kamun danci amma annabtan ne yaya dai آه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلم وسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي وي- وي- آه، آه، و- و- ويحل ويحل عليه عذاب مكيف آه، wa ma wa ma da awatu min manzo Allah ya jefe su da mummunan addu'a daga farfajiyar Ka'aba fiha fana'u min Zara ta bata a cikinta ga waɗanda suke azzalimai wato tsakanin fina'u da fana'u akwai jinasi fina'u farfajiya jam'insa afiniyatu fana'u kuwa karewa wanda shi masdari ne ba a yi masa jam'i ko masdari shi ba a yi masa matsi faniya fana'an ya kare karewa hamsatun akwai gaggan masu yi wa manzo Allah izbili guda biyar kulluhum usibu bidai kowanne a cikinsu an gama shi da ciwo wa rada daman ita halaka mutuwa cuce-cuce suna daga cikin rundunonin mutuwa dama wani so da yawa mutuwa ta hararo shi sai ta tayi kwarai cuce-cuce iri-iri
ayyu amal mayyitun bihi a hayatu makanta wadda ta kai inda duk ake kira makanta ta kai haka wanda duk wanda yake ma mai rai in wannan makanta ta ko sauka masa sai a ce ya koma matacce to wannan makantar da wada ta rabo a sodu dan murtali wanda yana cikin gaggan masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama izgili
wanda har aswadan na abdi yabu abdi yabusin an saƙahu ka asar radar tiskahu ba'u cewa ciwon ciki ya shayar da shi gidauniyar halaka to wannan ya raƙo aswadu ɗan abdiyagusu aswadu ɗan abdiyagusu yana cikin masu tsananta izgili da manzo sallallahu alaihi wasallama an ruwaito cewa manzo Allah yana gindin ka'aba mala'ika jibril yana tare da shi aswadu abdiyagusu ya zo wucewa Ah, sai manzon Allah ya ce da ah, Jibrilu kaga wannan yana cikin masu damuna yana izgilin malaika jibril sai ya nuni zuwa cikin aswad shi kenan ciwon istisqa'i ya kama shi Ah, ya kama shi to wa asaban walida hashran wato sai ya zama duk gaɓoɓin mutum sun kumbura sun ɗururuwa ko ina shine istisqa'i duk gaɓoɓin mutum su kumbura su ɗururuwa ko ina ruwa ne a jikinsa to shine wanda dandanan yake jawo mutum ya mutu wa asaban walida hadashatu sahasuka ya fushi na kibiya kasarat alhal da hayya micijiya mai ɗige-ɗige saranta bai kai irin wannan ya kusar ba ko a sukan nan kibiyan nan asabar walida ya samu walidu walidu ibnul mugira
wakarar shaukatun alamu wato an ce kibiyar tashi ne a kafa shi kenan sukan nan ya koma masa ciwon da ke cinye gaɓoɓi wanda ake ce masa akala wato kamar shigen tetanus kenan ne a zamanin ce to wakarar shaukatun alamu wato wannan kasarat kasarat to da yawa akan ce kasarat ko kasurat duk babu shi Eh, a ramma la ta kulbihi a ramma la ta kulbihi kaka ce kasurat ba wannan kasurat a nan ba zai ba sai dai kasarat kawai kamar awan ka'ada kasara ya kasuru kusuran kamar ka'ada ya ka'udu ku'udan Ehem. wannan shi da ma ita ma ba za ta yi ba Ehem, tunda ba wai ana nufin takaita ta ta ta- ta yi a maimaita ko abin nan ba kasarat an hal hayyato rakada'u kasarat an fa'ilatun hal hayyatul mustaf'ilu rakada'u maf'ulun bai zo da tashisi ko musta fa'ilatun ta koma maf'ulun
wakarar shaukatun kaya alamu ta ga bayan ran asi shi kuma asi kaya ce ta soke shi wadda wannan sukan na kayar ya jawo masa ciwon da har ya mutu daga gare shi kalillahi kai wannan tsini mai suka sanin lamarinsa sai Allah
wa alal harisil quyuhu shi kuma harisu harisu nukaisin an sako masa miyaku jikinsa ko ina sai miki jikinsa ko ina sai kurji wa qad sana biha rasu hakika kansa ya faranye da wannan miyakun wa sa'al amu kai wannan birga ne ko kan nan nasa ya munana kan nan nasa ya kunshi miyagun abubuwa hamsatu kafirai ne manya guda biyar yushirat ibn da aka yanke a da aka tsarkake duniya da yanke su da aka ga bayan su sai duniya ta yi dama kul azab da cutarwa ta zamo mai kambale da sababin ɗauke su da aka ɗauke su sai cutarwa ga annabi ta koma mai kambale kudiyar Shanyayya.
sahifati bil hamsati an fahimci mutum biyar waɗanda suka ce sun ji sun gani takardar da aka rubuta ta cewa ba za a sake wata mu'amala da banu hashim ba sai an yaga ta an bar aiki da ita to an fahimci su waɗannan mutum biyar ɗin bil hamsati da wannan biyar ɗin da aka halaka in kana bil kirami fida idan dai manya akwai wanda ya isa ya zama fansansu in manya akwai wanda ya isa ya zama fansansu banu hashim da suka ce sun ji sun gani yadda abu ɗalib ya shawarce su cewa ba su yadda a taɓa manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam sai kurai shawa suka ce to ai mataki ɗaya da za mu shine mu yarjejeniya mu rubuta takarda a kafa a gindin ka'aba cewa da mu da ba ciniki ba za mu siya daga gare su ba ba za mu siya musu ba ba za su yi tafiya tare da mu ba ba za mu yi tafiya tare da ba ba za mu aura daga gare su ba ba za su aura daga gare mu ba duk wata mu'amala ta yanke tsakaninmu da su sai in sun yadda sun miko mana manzo aka rubuta takardar aka sa aka kafa a gindin ka'aba to ana nan aka samu wasu mutum biyar aka samu wasu mutum biyar a wato farkon wanda ya fara magana a cikinsu ana ce da shi hisham daga banu amir ibn ru'ayya shi a, masoyi ne wato na banu hashim ba a cikinsu amma masoyinsu ne saboda uwarsa yar hashim ce sai ya sa wato a- wato akwai wata dangantaka tsakaninsa da su sai ya zo wajen zai dimna abi umar ya tarmi mugera wanda su ma dai danginsa ne na wajen uwa a hisham ya ce da shi kai zaidu yanzu ka yadda a ce danginka na wajen uwa a jefa su a wakani kayi ka ce kai ko kana zaune lafiya yanzu wannan ya yi daidai haka ya yi daidai ai wallahi da a ce yan uwan uwar ubana ne aka yi wa haka ba zan taɓa yadda ba ba zan taɓa yadda ba sai zai biya ce da shi a to yanzu dan na tashi na ce ni kaɗai ban yadda ba me zan iya yi?" wurin shawa suna da yawa me zan iya ce a tana tare da kai da rubi me za ya ce to bara za mu samu wanda zai taimaka mana da haka haka suka ringa haɗuwa suna haɗuwa har suka kai haka suka kai biyar dinnan to suka je mazaunin ƙurar shawa suka ce takardar nan wani a cikin su ya tashi ya ce takardar nan fa sai sai a yage ta don ko abin da aka rubuta bai daidai ba ya mutane a cikin za mu yanke musu za mu yanke mu'amala da su ai wannan ba daidai bane Allah zai yarda da haka daidai ne zumunci ya yarda da haka sai wani cikin ƙurayshawa ya tashi ya ce kai rashin kunya za ka kawo a zartar da abu ka je ka ce kai baka yarda ba sai wani a cikin da sake tashi ya ce "A, ba rashin kunya yake ba sai dai in kai ne za ka yi rashin kunya wannan magana da ya faɗa gaskiya ne sai wani ya tashi ya ce cikin ƙurayshawa ce ƙarya kake sai shi ma a cikin bayatin wani ya tashi ya ce kai ma ƙarya kake ai magana da ya faɗa da haka lamarin takardar aka aka su mutum biyar din nan suka ce sun ji sun gani dole a yage ta da haka je zama manzon Allah ya ba banu hashi labari da cewa ai Allah ya aiko garata ne takardar nan ya aiko garata cinye takardar nan sai iyaka sunansa da aka je magarin a yage takardar sai aka ga da mun ta cinye to fitiyatu samari ne bayyatu da ala suka yi niyyar aikata alheri Amin.
sun tsara aikata alheri da daddare wanda asuba da maraice duk sun gode wa aikinsu wato dare da rana za a ringa gode wa abin da suka yi wato wannan majazi ne a kali da aka dangana yaban aikin nasu ga daren duk da safiya da maraicen da asubahi da maraicen mutane ne za su ringa raban- yaban aikin nasu da safe da yamma shi yasa majazi ne a kali wanda alaƙarsa zamaniya
ya al'amri kai ya mamakin wani babban lamarin atahu ba'da hisham zam'atu da zam'atu ya aikata shi bayan hishamu inna qulfata daman kan hish- zam'atu saurayi ne mai yawan zuwa da ayyuka na kirki al'atta mai yawan zuwa da ayyuka na kirki wa zuhairu hakanan zuhairu shi ma ya tsaya ya ce ya je takardar nan sai dai a yage ta wal mudimu min haka na mutu ibn adiyin wanda daman shi mai shuhura ne wajen ciyarwa mai baiwa ne a kuma a yayi da ɗansa jubairu ibn mutumin yana cikin sahabbai
wa abul bukhari da kuma abul buhutari min haisu ta sha'a yadda suka tsara ta yadda suka so su tsara lamarinsu sun iya tsari na qabu mubra sun warware abin da aka kulla a takardar alayhi yayin da al'anda'u mazaune ta tsananta ga banu hashim min al'ida saboda abinda abokan gaba suka kulla a kansu أذكرتنا بأكلها أكل النساء yadda gara ta cinye takardar nan ta ƙurayshawa wannan ya tunatar da mu akala min sati sulaimana yadda al'aratu gara alharsa'u wadda take maras baki bebiya ba ta magana amma ta ci sandan annabi sulaimana shi a wato wa- wa- wato aratul harsa'u a fi'ilai biyu sun yi tanazu'i a kansa askaratina da kuma wato shi ba ɗayan ba fi'ili ba ne ma masdari ne akala akala ɗin shi yasa akala yana neman al'arashul hasaru ya zamo fa'ilinsa nan masdari ne aka rafa ga maf'uli shi yasa zai cika da mai da fa'ilinsa yanda mai tofa ɗan wanda yake faɗa a tofa wa in yuraf ya kamulu wa lau bi murtafi shi kuma askara suna fili yana neman fa'ar rasul hamsa ya zama fa'ilarsa yasa yanzu in an bi tsarin malaman a basara sai a ce shi fa'ilin al'aratul hamsa fa'ilin masdarin ne fa'ilin fi'ilin an shafe shi in an bi tsarin malaman kufa ko abinda suka zaɓa sai a ce a fa'ilin fi'ilin aka kawo fa'ilin masdarin an shafe shi in amila ni kitara ya fitinin amal qablu falil wahidi minhum al amal wasani aula inda ahli al basara wa tara aksan gairuhum za asara inda ibn malik yake fada alfiya ko to daman annabi ya riga ya bada labari da cewa gara za ta cinye ko ta cinye wannan takardar tasu sai iyaka inda yake sunan Allah da yawa daman manzo Allah yakan bayyana abu wanda yake a rufe da gaibi na Allah yake rufe gare shi kakka ɗauka cewa janibin annabi sallallahu alaihi wasallama abin ƙwara ne min humul ba'asa yayin da tsanance-tsanance ta shafe shi daga gare su don cewa tsanance-tsanance ta shafi manzon Allah daga kafiran nan wannan ba wai an ƙware shi ba ne a'a duk tsananin da ya same shi ƙarin ɗaukaka ne ƙarin ɗaukaka ne gare shi kullu amri duk wani lamari da ya saukarwa annabawa ba ma kuma annabawa ba haka nan bayan Allah ne ka tsaya bisa abin da yake gaskiya to duk wani tsananin da za su gamu da shi a wajen tsaya wasu akan gaskiya diddatu tsananin nan fihi a cikin tsayawar akan gaskiya mahmudatun abayyabo ce warraha haka nan ma kuma yalwa in yalwa ta zo musu halin tsayawarsu bisa gaskiya sai a ce madalla in tsananin ya zo madalla ya sa shi dai bawa daidai a gare shi shine a ce ya tsaya ga gaskiya in ya tsaya ga gaskiya in wuya ce ta zo to madalla in ma yalwa ce ta zo to madalla bawa faduwarsa wahalarsa shine a ce ya bar gaskiya da a ce hunun wulaƙanci yana shafar a zinare minan nari daga wuta da a ce dan an sa zinare a wuta wulaƙantuwa yake da ba a zaɓi ƙonawa ba ga zinare shi ko zinare yadda ma'abutansa suke in yi dauɗa to sai a sa shi a wuta in wutar ta ci ta ci ta ci ta ci sai ta ƙone dauɗa shi zinaren sai ya ƙara fitowa tas ya fito tabdinsa tsarkakakkensa to haka ma bayan Allah na gari idan Allah ya sauka musu da wani abu to wani abin tsananin da aka sauka musu dan a goge su ne a wanke su su fito tas tas din su to sai ta kan yadin annabi kafa Allah